شرط زين كون الذل اجتناد بالذنب والإفراد الفان والربع بلا تكرير أربعة الآلات وفيهما التكرار جمع واتي فوتا كثيرا وقال نجل أحرم يسيرا على الصحيح فعملي كأهز من الحاكم أي في المدخل النووي لم يفت الهمسة مما صح إلا النظر فقبله ودين وحمل مكان أسر ألف ألف أهوي على مكرر ووقتي تقوى أساسي وخصوص sharaɗin Buhari da Musulun. In an ce wannan hadisin ya zo bisa sharaɗin Buhari da Musulun to me ake nufi da wannan. Buhari dai Allah ya da a gare shi mai zauna ya ce ni ga sharaɗi na ba. Amma kuma an fahimci sharaɗin nasa ne daga tsananin bincike a cikin littafinsa da gano tsare-tsaren da yake yi. daga wannan ne aka gano cewa to lalle shi ga sharafin da ya tsara haka nan musulun bai bayani ba a san cewa ga sharuɗansa ko da dai shi a farkon jami'in sahi nasa ya yi mukaddama wadda a ciki ya bayani akan wasu tsare-tsare da yake bi to amma ko shi din ma dai bai tsaya fitowa ya kayyace sharaɗin nasa ba amma an gano sharuɗan nasa ne daga zurfafa bincike a cikin littafin nasa da gano irin tsare-tsaren da yake bi. A to sharaɗin su in an ce wannan hadisi matsalan ya zo bisa sharaɗin Buhari da Musulun. To abin da ake nufi da haka shi ne zamawar wannan isnadin sun fidda shi biljanji ta fuskar haɗa baki ta mazajen da ke cikin isnadin wani ifirari da kuma ɗaiɗaiwa. Me ake nufi da wannan? Don kawai a dan kawai kaga akwai amur a cikin marwaita kaga buhari yana ruwaya yana fidda hadisan amur kaga akwai halidu a cikin marwaita kaga buhari yana fidda hadisan halidu kaga akwai sa'idu a cikin marwaita kaga kuma buhari yana fidda hadisan sa'idu to ba lalle dan kaga isnadi ya zo da amuru da halidu da sa'idu kace ya dace da sharadin Buhari ba. A'a, sun ya zamo matsalar a wannan isnadin an ce Abu ya karɓa wajen Halidu, Halidu ya karɓa wajen Sa'idu. Kaga Buhari ya fidda hadisin Amr daga Halidu. Kaga kuma ya fidda hadisin Halidu daga Sa'idu. To sannan ne za ka ce ya cika sharuɗan Buhari. Domin tayo misali amurkin nan ya zama yana ruwaya wajen halidu amma ruwaya ta wajen halidu malamai suke ba fata fatacciya ba ce amma inda yake amurwe ruwa wajen bakaru wannan malamai suke iya tabbatacciya ce ita ce wadda buhari yake fitarwa to don kaga amurwe ruwa wajen hali da asan nan mata ce ai ya dace da sharaɗin buhari ba ko da a ce kaga amurin kaga halin a cikin buhari sun in ya zamo yadda a wannan istinadin aka ce amur ya karɓa wajen halin to a buhari ma irin wannan ya zo a ce amur ya karɓa wajen halin don tayo akan samu malamin hadisi ko wanda yake mai ruwaya ta hadisi wanda zai ruwaito daga malamai goma amma a ciki a cikin ruwayarsa daga guda bakwai a cikin goma nan tabbatacciya ce ruwayarsa daga wajen ukun nan ba tabbatacciya ba ce akwai wani dalili da malaman hadisi ba sa dogara da wannan ruwa ba wai don cewa su ukun akwai laifi a kansu ba a'a shi ne dai dangane da ruwayarsa daga gare su akwai magana shi yasa dan an ga ya zo da wannan shi wannan din amma sai zama yin ruwa daga ɗaya daga cikin ukun to ko da ka ga ɗaya daga cikin ukun a buhari ba ta ce sharaɗin ya dace da sharaɗin buhari ba shi ne ma'anar biljami a gaba ɗaya wani ifirari da kuma ɗaiɗaiwansu dole ne su cika sharuɗa haka nan a musulun sai ya zamo ya cika haka sannan ne za ka iya cewa wannan isnadin alaƙar da shehani. In kuma ya zo tsarin da Buhari yakan ruwaito hadisi da shi, amma Musulun baya ruwaito hadisi da wannan tsarin, to sai dai ka ce alaƙar da Buhari. In kuma ya zo tsarin da muslim ya ruwaito hadisi da shi amma shi buhari baya ruwaito hadisi da wannan tsarin to sai ka ce alatar da musulmi alatar da musulmi fakat wanda yake kuma ya fita daga haka ma sai dai a ce bai dace da sharaɗin su ba ko da ta iya zamo ya inganta a wajen wani malamin shi ne matsayi na bakwai kenan ko wanda yake ya dace da sharuɗan su shi ne matsayi na hudu wanda yake ya dace da sharaɗin buhari shi kadai matsayi na biyar wanda ya dace da sharaɗin muslim shi kadai matsayi na shida wanda yake ko bai dace da sharuɗan su ba amma ya dace da sharuɗan wani malami ko tsarin wani malami tabbatacce a ilimin hadisi to wannan kuma shi ne matsayi na bakwai shi ne na ƙarshe to Hidayar hadisan Buhari shine na farko duk da hariri in aka tsaya aka rairayo wato bisa yanda Hafiz Ibn Hajar ya rairayo a littafinsa Fathul Bari da ko mukaddamar littafin shine Hadis Bari dubu biyu ne da rubuce da ɗan ƙari a kai ya ce da wajen goma sha uku. Amma wasu malaman wanda suka yi bincike suka bibiya a yanzu kan musamman sai fu'ad muhammad fu'ad abdulbaki wanda yake gwani ne kware a irin wannan fannin ya ce hadisan da suke cikin buhari wanda suke musnadai in aka fidda waɗanda suke mukarrara to sun kai dubu biyu da ɗari shida da ɗan duniya dubu biyu ne da ɗari shida da ‘yan ɗoriya wato na shi mamadu da abdullahi shi ne wanda ya littafin nan al-lu'uwar marjan fi mattafaka alaihi shekhan to kuma waɗannan su ne hadisai waɗanda suke mausulai kuma a dan shi kansa ibn hajar yadda ya faɗa a hadis sari yace hadisan da suke marfu'ai muttasilai a cikin Buhari in an ware wanda aka maimaita to za a samu sun kai dubu biyu da ɗari shida da guda biyu. Waɗanda yake kuma ta'alibin su wanda ba inda ya kawo su da isnadi to guda ɗari da hamsin da tara a cikin Buhari akwai hadisi mu'allakai wanda ba inda ya kawo isnadin su wajen ɗari da hamsin da tara. amma gaba ɗaya hadisan da ya tarihin su sun kai wajen dubu da ɗari uku da wani abu to amma wajen dubu da ɗari ɗaya ɗin nan ya kawo isnadinsa a wani waje a wani waje ne ya ta'ali a wani wajen ne ya ta'ali a inda ne da samun rawi yake faɗa wajen mata'ali kulladar buhari buhari ya kawo hadisi mu'allaki yana da yawa kwarai a cikinsa akwai ɗari da hamsin da tara wanda bai kawo isnadinsu ba a gaba ɗaya to idan wato uku aka ce tare da wanda ya maimaita da wanda suke marfo ai mutasilai sun kai dubu bakwai da dari biyar da saba'in da wani abu hadisan buhari wanda suke marfo ai mutasilai amma ba a hada har da wanda ya maimaita to sun kai dubu bakwai da dari biyar da saba'in da wani abu to da saba'in da uku wato to imamu muslim a hadisansa sun kai dubu hudu wanda wanda yake ya maimaita sai yasa musulun kamar ya fi buhari yawan hadisai ya kai wasu hadisan da yawa a musulun wanda buhari bai ruwaito su ba kamar yadda a cikin buhari akwai hadisan da musulun bai ruwaito ba inda shi wanda aka fito yake faɗa a isbawun rawi ko musulmin wafakahu illa fi ishirina ma salatu mi'atin lam yati ya hadisan da buhari ya ruwaito musulun ya ruwaito su sai ko hadisai ɗari uku da ishirin akwai hadisai kamar ɗari uku da ishirin a buhari wanda musulun bai kawo su ba To amma waɗanda suke cikin Muslim wanda Buhari bai kawo ba sun ninka haka. Sun ninka haka. Abin da ya sa saboda shi Buhari ya fi maimaita isnadi, ya fi maimaita matani. Shi ya sa ya zamo hadisan Muslim din da cewa shi ma Muslim din hadisan nasa marfu'ai mutasilai wajen dubu bakwai din ne da dari biyar din da saba'in da wani abu. Amma kuma saboda shi Buhari ya fi shi yawan maimaitawa. Shi ya sa aka tantance aka ware wanda aka maimaita to sai a ga na musulun sun fi yawa sun fi na buhari yawa wa muslimu bidar hadisan muslim arba'atul alati sun kai dubu hudu wa fi matakararu jamman wati maimaitawa wati yakan zo jamman halin kasancewarsa dewa fihi ma a buhari da muslim a buhari da muslim shi fihi ma din yara kai ne da wati sai kuma a takararu mubtada ne wati din shi ne labarinsa jamman ko hali ne abin da sauka ne da cewa hali ne to Ƙanwata ta tsira, Buhari da Musulun sun bar hadisai masu yawa kwarai wanda suke ingantattu. Su kansu daman ba su da'awar duk wani hadisi ingantacce sun kawo shi ba. Ba wani a cikinsu da yake in ba hadisin da ya kawo ba, ba wani hadisi ingantacce a za a ga aikin musulun. a cikin sunan ɗinsa wuri da yawa yakan hakaito daga Buhari wanda malaminsa ne cewa ya ce hadisin nan ingantacce ne amma kuma a duba a ga a jami sahihi Buhari bai ruwaito shi ba yanzu kamar hadisin wata huru ma'uhu aljillu mai tato a ga hadisi ne wanda Buhari ya ce ingantacce yadda ya faɗa wa almajirinsa kenan Tirmidhi amma kuma bai kawo shi ba daga shi har musulun ba wanda ya kawo hadisin nan to amma abu abdullahi al-ahram shi yake ai hadisin da yake ingantacce da babu shi a buhari ko musulun dan kaɗan hadisan da suke ingantattu a ce ba a gansu a buhari ba ba a gansu a musulun ba su wannan yan kaɗan ne in ji shi na jilu ahram ibn al-ahram wato shi ibn al-ahram malamin abu abdullahi hakim malamin mai mustadara da mai yau fashi hijira ta ɗari uku da arba'in da hudu ɗari uku da arba'in da hudu ya wa fashi to muradu abinda shi ibn al-haram abu abdullahi al-haram yake nufi a nasrahihi wanda yake ya fi ɗaukaka a hadisi ingantacce hadisin da yake ingantacce ne kuma grade one to wanda babu shi a Buhari ko Muslim ɗan kaɗan ne, ɗan kaɗan ne. To bari ka ɗauki wannan yadda za a fahimta daga maganar da Hakim Abu Abdullahi ya yi a cikin littafin Samar Hadu da ake tafi Sikirin cewa hadisi ingantacce hawa hawa akwai wanda yake mafi ɗaukaka wanda yake daraja ta farko daraja ta farko to wannan shi ne abinda Buhari da Muslim suka fitar. to irin wannan daraja ta farko wanda ba su fitar ba ɗan kaɗan ne kwarai ɗan kaɗan ne kwarai shi ya sa magana na sayar da harami ta samu mafita ba kamar yadda iraki ya masa rage ba a zarfi ne iraki ce a siyar sa rage a sayar da harami ko ya ce cewa wani ne umma ku walakin kallama a nibni a haram min hukar fata kuma wa rudda lakin kala ya hayar barru lalle kutul hamsaka illan nazaru وفيه ما فيه لقول الجهوتي أعفظ منه قشر ألف ألف وأنه أراد بالتكرار لها آه وموقوف وفي المهاري دور آه شو يا هيا النووي محد النووي آه من أربعون حديثا ne kuma yaro salihin mai sharhin muslim da littattafai da yawa masu albarka wanda yake an haife shi hijira ta ɗari shida da talatin da ɗaya yau fati hijira ta ɗari shida da saba'in da shida wato ya rayu a duniya ne shekaru arba'in da biyar yake cewa mimma saha abin da yake ya tserewa masu littattafan nan guda biyar buhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i daga hadisin da yake ingantacce illar nazaru kaɗan ne kwarai. A cikin an samu hadisin ingantacce amma babu shi a ɗaya daga littattafan nan guda biyar to wannan kaɗan ne. Ka karɓi wannan maganar ta nawawi wajen kai biyayya gare ta, kai biyayya gare ta. Sahawi. Tayo a dubo maganar da Iraki ya faɗa. akan rabe akan maganar nan ta nawawi ya ce maganar nan ta nawawi akwai fa wani abu a cikinta domin ga buhari ya ce na haddace hadisai dubu ɗari wanda suke ingantattu wanda gaba ɗaya aka rairayo hadisan littattafan nan guda biyar aka ware mukarrara to gaba ɗaya ko dubu ishirin ba su kai ba ba za su kai dubu ishirin ba to ya rubuwa dubu tamanin da wanda shi kaɗai buhari ya ce ya haddace to shi ne aka ce ai wannan maganar ta buhari ba za ta sa a ce maganar nan ta nawawi ba gaskiya ba ce ka ɗauki yadda za a yi ko shi ne sai ka ɗauki maganar ta buhari da yake ya haddace hadisai har dubu ɗari wanda suka ingantattu ala ala muka nan bisa cewa yana nufi da wanda yake an maimaita ne wato da in maimaita isnadan wa wakafi da kuma wanda suke mawqufai wanda suke asaru na sahabbai amma ba waɗanda suke marfu'atu ba tare da takariri ba ba su yake nufi sun kai dubu ɗari ba a'a yana nufin wanda yake sinadan da ya karɓo tare kuma da sinadansa na hadisai wanda suke mawqufai to su ne in an haɗa sun kai dubu ɗari shine wa amir ka ɗauki matsala maganar da aka ruwaito daga abu abdullahi muhammad bin ismail al-buhari ushra alfi alfi a hawi cewa na haddace hadisai dubu tsakari wato ushirin dubu sau dubu yayin alal alamukan zarin bisa wanda yake an maimaita wa kafi da wanda yake mankofi sai zama maganganun duk sun samu tabbata kenan magana buharin gaskiya ce maganar nawa jin ma kuma gaskiya ce to a kawwata ta tsira kawwata ta tsira ina sahihi kawwata ta tsira sun mara hadisai cewa wanda ke ingantattu wata ala najiru a harami ya tsira amma yanzu a harami ce yan kaɗan ne kusa bari إذا من توفى قبل حالك جملا